الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da ko za mu ƙarasa darasinmu na musulahul hadith lughatul muhaddith a wannan rana ta lahadi hudu ga watan safar wata na biyu shekara ta 2443 wanda ya dace da sha biyu ga watan tara shekara ta 2021 a wannan darasi shine na nawa shi ne na nawa a bai kai tara ba anya bai kai takwas ba a dai lalaba lokacin muhaddisa an ka ce ai darasi biyu na mun kai eh yawa yanzu na bakwai ne eh مالتي خاتمة معرفة المولد للرواة من المهمات مع الوفاة وزمن السماع للحديث وزمن الرحلة والتحديث وطرق حمله وضبط كتبه وأدوات نقله وأدبه وعن بالأسماء وبالألقاب وبالكنى أيضا وبالأنساب والمتشابه وما قد ائتلف خطا ولكن لفظه قد اختلف كذا كما لفظا وخطا يتفق لكن مسمياته قد تفترق ثم خاتمة أي هذه خاتمة وأن cikon littafi ne a kamar yadda akwai muƙaddima sannan akwai khatima to ma'arifatul maulidi male ce ɗalibin hadisi daga cikin abin da ya kamata ya kula da shi kuma ya san shi shine sanin wato al-maulidi lirruwati wurin da aka haifi marwaita da kuma lokacin da aka haife su wannan ya daga cikin abubuwa da ake bukata ga ɗaliban hadis don rawi ka san ina aka haife shi sannan ka san yaushe aka haife shi lokacin haihuwarsa da inda aka haife shi wannan zai taimaka kwarai lokacin da aka samu wani mai suna irin nashi to ta nan za ka tantance wane ake nufi amma ya zan suna ɗaya kan riƙe to wannan yana kawo ishkali sau tari minal muhimmati mala ce yana daga cikin al'amura masu muhimmanci ma'al wafati sannan kuma tare da sanin lokacin mutuwa ina rawi ya mutu in ya mutu kenan sannan kuma a wace shekara ya mutu duk za ka riƙe za ka haddace fulanun wulida fi ƙaryati kaza fi sanati kaza wa tuhufiya fi baladi kaza wa fi sanati kaza wadda yana daga cikin aikin ɗalibin ilimi duk wanda za ka kawo ko rawi ko malami ko mawaye to sai ka rike wannan in ka ce malam wane ya ce to malam wane ɗin na akwai buƙatar ka ambaci sunansa ka ambaci shekarar haihuwarsa da inda aka haife shi in ya rasu ma ka faɗi a ina ya rasu sannan a wace shekara ya rasu duk wannan yana cikin aikin ɗalibi in habba ka da wannan to ba ɗalibin hadisi kake ba wa zamanin sama'i sannan da sanin lokacin da rawi ya yi saurare lil hadisi ga hadisi shi ma yana cikin abin da aka dora maka idan ka ce rawi kaza ya karɓi hadisi daga malam wani to sai ka san yoshe a wace shekara ne sun ka haɗu hayyaci hadisin da gare shi saboda su za su taimaka ana son a gano ƙarya ne ko gaskiya ne wa zamanin rihilati da sanin kuma lokacin da ya yi tafiya daga garinsu zuwa gari don ɗaya ɗauko hadisi shi ma sai ka sani a rayuwarsa an ce ya bar gari kaza ya je gari kaza to a wacce shekara ya wannan tafiya ko nawa na shi ma ka haddace wata hadisi kuma ka san lokacin da ya ba da labarin hadisin shi mai faɗan hadisin a wace shekara ya karantar da ɗalibai ne ko ɗalibinsa wannan hadisi duwane yana daga cikin muhimmatu ɗalibin ilmi wa turke hamlihi da sanin hanyoyin ɗauka hadisi shi ma sai ka san su shin ji ya yi da kunne ko ko malamin karanta masa ya yi ko ijaza an ka bashi inda ya gabata a baya to da sai ka sani yaya aka yi yaya aka yi ya ɗauko hadisin daga malaminsa wa dabdi kutubihi da kuma wato kiyaye littattafansa shi ma yana daga cikin a muhimmatu talibul ilm duk wani littafi na hadisi to yana da kyau ka yi dabdinsa ka san abin da yake ciki ta yadda da ka tashi neman hadisi ka san ina za kana ko hadisi ka gani baka taba ganinsa ba sai yau to in ya zan ka san littafin hadisi kana son ka je ka yi bincike kai tsaye ka san ina za ka amma baka sani ba a gani kana neman hadisi misali cikin kutubun luga littattafan luga kaga ai ba zai yi ba ehe to shi yasa ana son ɗalibi ya riƙe littattafai ya san abin da suka kunsa kowane littafi ya san sunansa ya san sunan mawallafinsa ba cewa ɗaya za ka yi an ce kaza kaza kaza ka yi ta kawo maganganu shi kenan babu malami babu littafi ba wannan ba aikin ɗalibin ilimi na ba duk abin da ɗalibin ilimi zai kawo zai ce ga wanda ya faɗa sannan ga littafin da aka faɗa in ma yana da dama ya faɗi shafi ya faɗi maɗaba'a inda aka buga littafin ya faɗi shekarar da an ka buga littafin duk ana bukata harka ilimi ba wasa bace in baka shirya ba to ka je kai ta bacci eh to kar kar ka bata baka ga lokaci eh kakka zabo cike almu'azzabuna fil ardi na gani shi na to ka gani to wannan kenan min azabin ila azabin to ka rabu da azaba nan duniya kuma can ka hadu da azaba Allah ya sawaka wa adawati naqalihi kuma ka san adawatu na ciranto hadisi irin su an irin su anna da makamantansu wa adabihi kuma ka san ladabin ɗaukar karatu dole ne ɗalibin ilimi ya yana da ladabin ɗaukar ilimi da ɗaukar hadisi ana son duk sanda za ka ɗore waya ko za ka ɗo ilimi akwai buƙatar ya zamo dai ka zamo cikin natsuwa zuciyarka ta zamo a natsai kakka zamo sharidu zihini ana karatu amma kuma ƙwaƙwalwarka na wani wuri ta wannan ba ladabi ba ne ka yi arwalla kuma ka zamo cikin kamala ka yi tsabta duwaya daga cikin adabu na ɗaukar ilimi tare da girmama karatun ka dinga ji a ranka ilimin nan yana da kima yana da daraja wa'anabil asma'i kuma ka kula da sunayen marwaita saboda wajen sunaye ana samun matsala wani rawi suna ne na iya dacewa da irin wani rawi irinsa to irin na in ka zo kaga rashin kiyayewa shi ke sa ka ɗauko rawin da ba shi an ka ambata ba sai ka ɗora a wani hadisi wabil alƙabi da laƙubba marwayata akwai wanda yake da laƙabi shi ma za ka kiyaye laƙabin wani don laƙabi yana cikin abin da ke taimakawa na tantance ruwatu tunda na ga laƙabi kaza wani ake nufi wa bilkuna da kuma kunya shine abu fulanin kaza misali aidan kuma duk ka kiyaye in malami na da suna ka haddace sunansa in yana da lakabi ka haddace lakabinsa in yana da ainihin wato kuniya ka haddace kuniyarsa kamar shekul islam bin taimiyya misali sunansa ahmadu bin abdul abdul halim ahmadu bin abdul halim wanda shi ne sunansa lakabinsa ibn taimiyya kuniyarsa abul abbas to sai ka haddace wannan eh to amma kai ibnu taymiya dai ka sani to ya ibnu taymiyan ba gura bane baban sa ma ana kira ne ibnu taymiya kuma malami ne kakan sa ma ana kira ne ibnu taymiya kuma shi ma malamin malami ne to in ka ce ibnu taymiya ya za mu yi magani amma in ka faɗi suna ka ce ahmadu bin abdul halim sai mu gane ko ba haka ba in ka ce abul abbas shikenan mun gano ba uban kake nufi ba ba kakan kake nufi ba dan kake nufi jikan kake nufi to sai a kula da wannan wabil ansabi kuma a kula da nasabobi wanda adda nasaba ka kula da nasabarsa kamar nasabarsa za ka ji ana cewa alharrani ana mai intisabi wani na intisabi zuwa kabilarsa an gane wani na intisabi zuwa ga gari misali kila almaki ko almadani ko alƙwarashi misali to da ana samu in malami na da nisba ka santa wal mutashabihi kuma ka san sunaye waɗanda suka yi kama da juna za ga akwai wasu sunaye sun soma kama da juna kamar Sulaiman Salman masalan eh kamar haramin da hizamin masalan to sai ka kiyaye an gani kamar abdullahi ko ubaidullahi kamar ubaidu ko abida kamar salman da sulaiman masalan to haka za ka gani duk sai ka kiyaye almutashabi wa ma qadi talaf khattan haka a kula da sunayen da suka haɗu wajen rubutawa walakin sai dai labzuhu qad ikhtalaf lafazin ya bambanta kamar yadda muka ba da misali eh haramin hazamin gani to kaga sun yi kama da juna a rubutu salima salimatu salamatu wani zaka ji ana kira ne da salimatu wani zaka ji ana ce mai da salamatu to do ana samu abidatu wani sai ka ji an ce mai obaidatu duk wajen rubuta za a ga iri ɗaya ke rubutawa amma kuma daban-daban shi ne ce walakin labzuhu qad ikhtalaf sai dai lafazin ya bambanta kazaka haka ma labzan wa khattan yattafi akwai kuma sunayen da da lafazin da rubutun sun yi ittifaki sun zamo iri ɗaya lakin sai dai musammayatuhu qad taftarak wa'anda aka kira da sunayen sun bambanta wannan rawi Muhammad ake ce mai wancan ma Muhammad ake ce mai to sai ka kula da ire-iren wa'annan suna nan da yawa sai ce wal ta'rifan kasan an kulle rawin baldata kowane rawi sai ka san garinsa to su waɗancan da sunayensu suka zama iri ɗaya to sanin garinsu shi zai taimaka maka a wannan rawi da na gani a isnadi kazawa ne ake nufi saboda shi aggari kaza wancan kuma garinsu kaza kaza shuyukhahu kuma ka san malamansa waɗanda ya ɗo karatu wurinsu kaza tabaqata sannan ka san kuma wace tabaqa yake ma'ana a wani lokaci ya rayu yana a wani aji na malamai ko na marwaita kaza talamizatahu haka nan almajiransa wayanda suka ɗo ilimi wurinsa wahala kuma ka san halinsa ta'adilan na addala shi cewa shi adili ne au jirihan ko na raunana shi cewa za'ifi ne duk ka sani duk wannan aikin ɗalibi ne ba ya haka kawai ɗaya ka ja isnadi ɗaya ka gudu bala haddasani ɗin nan ko haddasana ɗin nan da kake duk sai ka koma cikin littattafai ka binciki matsayin kowanne daga cikinsu da wanda aka raunana tun da an yi rubutu akwai kutubun rijal suna nan da dama don rawi ɗin da kake bukata za ka ga tarjamasa za ka ga maganganun malamai a kansa in ana karɓar riwayarsa za ka gani in ba a karɓar riwayarsa shi ma za ka gani haga akwai bukatar sai ka gina maktaba ka nemi littattafai duk littafin da ake bukata ka je kasuwa ka sayo amma kana ɗalibin ilimi ba ka sayan littafi wani irin ilimi ne wannan eh littafan ga kila ba su wuce a sa cikin buhu a sheƙa da gudu da su ba to shi yasa yanzu duwayen ga abubuwa da an ka faɗa ina za a san su cikin littattafai to baka da littattafai ya za ka yi ka san su kuma ka ce ɗalibi kake kaga akwai alamar tambaya ko dai ba da gaske kake yi ba ko kuma dai akwai wani abu cikin ranka amma lallai wajibi ne a tashi tsaye a san wa'annan abubuwa to shi ne mala ya ce au jahala ko abin da aka siffanta shi da cewa majihuli ne akwai rawin da zaka ji an ce haza majihulu akwai jahalatul aini sannan kuma akwai jahalatul hal akwai wanda kwata-kwata ma ba a sansa ba faɗuwa kawai ya cikin littattafai amma hakikatan ba a san shi ba wannan jahalatul aini kenan ba a san malamansa ba ba a san almajiransa ba ba a san garinsu ba akwai jahalatul hal shi kuma an san shi an san garinsu amma ba a san kuma gaskiyarsa ko ƙaryarsa ba a san adalcinsa ko fasikancinsa ba to wannan ana kiranta da jahalatul hal to duk sai ka san wannan don gudun kakkawa manzon Allah ƙarya don ba ka da hujja gaban Allah in ka ɗauko hadisi daga littafi alhali bai tabbata ba ka ce annabi ya faɗa za ku yi shari'a kai da manzon Allah za a kira ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya ce kaza ya ce kaza rana kaza bisa mimbari kaza kai ka faɗi wannan magana to ai na bai ce wallahi ba ni ne faɗa ba ƙarya yi min yake da Allah ya ce to ai wuta da shi yana cikin masu ɓata addini duk wanda ka yi wa annabi ƙarya ɓata rosa addini yake yi min asasi musulun ya ta ƙazazan kamin ka ce annabi ya ce to sai ka kama jiki so da haka in ka ce annabi ya ce to kawa kan kama hita in baka yi ta nan duniya ba lahira za a yi ma ita to ka gara kawa kan kama hita tun yanzu ko ba haka ba Allah ya sauwaka kwamacala ta yi yawa yanzu وسامع الحديث باكتسار عن فهمه كمثل الحمار to wanda ke sauraren hadisi ya haddace shi biktisari amma ya takaito an fahimihi daga barin fahimta hadisin shi ya haddace hadisin amma bai san hadisin me ya kunsa me yake karantarwa ba to ka masalil himari misali yanzu misali jaki eh eh ko ba hadisi ɗaya ba ƙur'ani ma haka ne ka haddace ƙur'ani baka san ma'anarsa ba an taka masalil himari ya amfanin ka to kawai harufa ɗaya ka ɗauka baka san ma'ana ba almaqasud bil qur'an huwa al ma'ana summa al amal wannan shine babban manufa al qur'ani ko baka haddace ba in dai kayi aiki da abin da ka sani kuma ka san ma'anarsa shi kenan tushe sa falala ta alkur'ani tana komawa ne ga wanda ya san abin da ya sani wanda ya san hizo ɗaya ya san ma'anarsa ya haddace shi to ya fi falala ga wanda ya haddace hizo goma amma bai san ma'anarsa ba wancan shi a hafizi shi a mahaddacin ƙur'ani in ana maganar mahaddata ka a kawo wancan mai hizo goma mai yazo ɗaya ake kawa don shi an malami wanga jahili ne to shi yasa can shehu abdullahi yake cewa iyaka wal menene iyaka menene to baitin ya so kwanta yana yiwa ya dawo to almuhim yake cewa ine maka ka shaidi ga mutumin da yake ɗauke da littafin Allah duk wanda an ce maka hamilun ne likita billa akwai bambanci tsakanin hamil da hafizu shi hamil wanda ya haddace kuma ya san abin da yake ɗauke da shi shi ake kira hamil amma hafiz wannan istilahi ne da aka samu daga baya amma su magabata hamil suke cewa ya ce kuma da wanda ya haddace kaɗan da wanda ya haddace mai yawa duk matsayinsu ɗaya martaba tana komawa ga wanda ya ɗara wani wajen aiki da tsoron Allah da sanin ma'ana wannan shi ne mizani to saboda haka ka haddace arba'una hadisi amma baka san ma'anarsu ba ba wai fassara ba ma'ana mu tantance so tari za ka iya fassara ba a ce maka to ainal ma'ana sai ka yi shiru me wannan hadisin ke karantar da mu baka sani ba amma dai ka fassara annabi ya ce kaza kaza kaza shikenan ka gudu mm sai ka ce ai tunda an ce innamal a'malu binniyati shikenan to me ma'ana innamal a'malu binniyati fassarar sadaban ma'anar sadaban ko wani hadisi ko aya haka yake to kada ka kuskura ka haddace abu baka san ma'anarsa ba falta taraf ba'afahu kuma ka yi ƙoƙari ka san raunin hadisi kakka kuskura ka karanta hadisi baka san ingancinsa ko rauninsa ba tun wurin ɗauka ka yi ƙoƙari ka tantance hadisin nan da zan karanta in haddace da'ifi ne ko sahihi amma wai ka zo ka ce duk da dai ban san ingancinsa ba ni ba malami ba ne to ba malami hake ba wacce kai magana dama jahilai na magana a karawa galla to babu wanda ya ce kai magana yi sai ka yi shiru ko ba haka ba to ya ka suke faɗa eh duk da dai ban gama tantance ingancin hadisin ba to wassa ka ka faɗi hadisin ka bari sai ka tantance sai ka zo kawo mutane bayani wala ta kafu ma laysa laka bihi ilmu ba addini da shakka to kun ji ya wajibi ne falta taraf da'afahu kai kokari ka san raunin hadisi in yana da rauni wa sihhata wa ingancinsa wannan wajibi ne ga ɗalibin ilimi wa fiqha hu da kuma fiƙihun hadisin to da hadisi yana da fiƙihu an gane abinda ake nufi da fiƙihun hadisi shine ilmomin da hadisi yake ɗauke da su kana ya samu hadisi kwaya ɗaya yana ɗauke da ilmomi da fa'idodi kila hamsin ko ɗari kama hadisin innamal a'malu malamai sun ce yana da fa'ida ta kai ɗari biyu to ka san su hmm? in baka san su ba to ka samu matsala wa nahawahu kuma ka san nahawunsa eh inda adda fa'ili ka san fa'ili ne kuma ka san hukuncin fa'ili to da haka dole in ka san hadisi ya zan ka san la'irabinsa in an ce yi mana la'irabinsa kana iyawa in ba ka ilirabi to kuma an taka masalil himari yanzu ba ya sanin ɓata lirabin ma ake yi eh lirabin ma wanda an rubuce ɓata shi ake yi wai ta malaman na hau ce to in ba su san na hau ba suna rubuta tafsirin? wanda bai san nahau ba ya isa ya rubuta tafsiri? eh? ai da shi da kai ba ku da bambanci don kamar kai kana isar da saƙon abin da ya rubuta ne ba ku da bambanci yadda za a tambaye shi gaban Allah ya kare kansa kan abin da ya rubuta kai ma haka za a tambaye ka gaban Allah kan abin da ka buɗe littafi ka karanta to haka suke yi waƙuri a bil fauƙiyati sai a ce maka an karanta da kaza matsalar ƙira'ata da nahawu mu ce gaba to haka suke to don Allah in baka ya ka ruha makanka asiri ka rufe littafin ka aji Allah ba zai tambaye ka don mi da baka yi tafsiri ba Allah ba zai ma wannan tambaya ba tunda Allah ya sani baka iyawa kuma kai ba malami bane malamai Allah zai tambaya wa lugata kuma ka san lugar hadisin shi ma yana cikin abin da ɗalibin ilimi ya zama wajibi ya sani ma'ana fiƙihun lugha na hadisin ina an kai amfani da majazi ka sani ina an kai amfani da haƙiƙa ka sani ina an kai amfani da isti'ara ka sani ina an kai amfani da kinaya ka sani duk wannan aiki ne naka hmm? ba shi yau in za ka sa al'arba'unan nawawiya ka karantar to akwai buƙatar mi sai ka je ka tantance a ka san ma'ana abin da dai littafin ya kunsa a walan kowane hadisi sannan ka san wanda ya inganta ciki da wanda bai inganta ba tunda ba dukansu suka tabbata ba sannan ka san fa'idodin da ke cikin hadisan da hukunce-hukunce shine fiqihu sannan ka san irabin kowane hadisi sannan ka san kuma fiqihul luga na kowane hadisi inda aka yi amfani da majaz da hakika duka sani sannan sai ka tara mutane ka koya musu ka san littafi in baka iya to kai hakuri to ba su kare ba wa ma bihi min mushkilin haka duk abin da aka samu cikin hadisai na ishkali shi ma sai ka akwai mushkilul ahadis wani hadisi zai zo ya faɗi kaza wani ya zo ya walwale ko wanda mun karanta wannan a usulul fikihi to sai ka san wannan iskalin kuma ya ake yi a walwale shi wa asma rijalihi kuma sai ka san sunayen mazajen hadisin misali innamal a'malu ai ba haka dai ka gane cikin littafi ba akwai ta kan mazajen da ya kawo ya zo ko in ka bude sahihul bukhari zaka gansu in ka bude sahihul muslim zaka gansu da sauran kutubus sunna da aka zo da hadisin to sai ka san rijalu na na shi hadisin saboda haka sai an tashi tsaye a yi magana kawai jahilai su cewa ilimi ya yawa ga duniya ina ilimi yake jahilci ne wa ma hawahu ilman kuma ya san duk abin da hadisin nan ya kunsa na ilimi sai ya san shi hadisin nan akwai ilimi dubu ciki sai ya san su to wannan shine abin da ya shafi hadisi kenan wa'arif maramil ulama min kutubihim kuma ka san manufofin malamai na littattafansu al'imam al-bukhari mai manufarsa mai usulubinsa mai tsarinsa ka sani al'imam muslim al'imam tirmizi a littafinsa al'imam nasa'i al'imam abu dawud ibn maja ahmad bin hanbal al'imam malik kowane malami sai ka san usulubi ne da manufarsa wa sharta kulli wahidin da sharaɗin kowane daga cikinsu kowa yana da sharaɗin da yake amfani da shi fahawa muhim wannan abin ka kula da shi yana da muhimmanci wa sharɗahu da kuma sharaɗin malamin fil jarhi wa ta'adili wajen raunanawa wajen suka da kuma ta'adili addalawa wancan malami usulubinsa ya bambanta da wancan wajen tajiri kaza ka fi tashihi haka wajen ingantawa don malamai sun kasu kashi uku akwai almutashaddiduna fil jarhi wa ta'dili su tsanantawa suke yi irin su yahya ibn ma'in irin su ibn abi hatim irin su al-imam an-nasa'i wa'annan suna shaddadawa shi yasa idan sun ka ce hadisi da'ifi ne to ba a sallamawa sai an lalaba amma da sun ce hadisi ya inganta to wannan kaka bata makanka lokaci saboda hadisin nan kamin ya tsallake ta hannunsu ya sha waya amma in suka raunana to malamai suka ce sai an lalaba to akwai kishiyarsu akwai almutasahiluna yan sakaci su kuma za da sakaci sosai irin su al'imam al-baihaqi in ka ji an ce baihaqi ya roito hadisi ya inganta to sai an lalaba irin su al'imam al-hakim an nai saburi irin su ibn hibban al-busti waɗanga dun mutasahilun ne ba itimadi da tasihinsu amma in sun raunana shi kenan karka ɓata makanka lokaci an kai makwara irin su al'imamu suyudi wannan duk ba itimadi ga tasihinsu saboda suna da eh kwarai suna da sakaci kwarai kwarai da gaske an gani yawwa saboda haka so tari za ka ga hadisi yana da illa amma sai kaga sun sun sahaha shi to akwai almutawassituna su ba su cikin almutashaddidina kuma ba su cikin almutasahilina kama al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim al-Imam Malik wannan duk suna cikin al-mutawassituna to duk sai ka san wayannan matakan hmm so haka in ka ji an ce malam wani ya inganta hadisi sai to ka san a wani gida yake ba ya ce a ɗaya za ka yi ai malam wani ya inganta ba yana yiwa malamai ba su yi itimadi da ingantawarsa in ya zan shi kaɗai yake banta da wannan ingantawar dole sai ya samu wasu waɗanda suka goya mai baya to shi ne ka za ka fi tashihi wata alili haka ka san sharaɗinsu wajen ingantawa da kuma illantawa walmuta shaddida ka san mai tsanantawa shi ne wa'yancan da muka ambata ka bini abi hatimin wannan sa'i wa bini ma'inin wa manta sahala da wanda yake sakaci kamar yadda muka ba da misalansu irin su al'imamu turmizi duk suna cikin almutasahiluna in an ce rawahu turmizi to za a lalaba yana da sakaci wajen tasihi albaihaki fi hazihil babi a cikin wayannan babuka wal mu'tadila kuma ka san wanda a tsaka tsakiya kal bukhari wa muslimin wa malikin wa gairihim wa kulluha dukkanin wayannan ababen mabsutatun an shimfiɗa su ma'aluma kuma abin sani ne haza tamamu hazihil manzuma to wannan shine cikon wannan waƙe fa ahmadullah alan tihai ina gode ma Allah akan karewar da nayi hmm? saboda haka al'ada ce ta malamai duk sanda suka fara abu Allah ya nuna musu cika to sukan yi godiya ga Allah don ba karaman nasara ta ba ka fara abu kuma Allah ya nuna maka ka kai ƙarshe hmm? to shi ne ce kama hamidtullaha hamida ya hamadu kenan kama hamidtullaha kaka ce hamadtullaha kama hamidtullaha kama yadda na gode ma Allah 50 da'i wajen farawa ta a can ya fara da godiya ga Allah a farko kama yadda mun karanta wa afdalu salati mafi falalas salati was salami da aminci alan nabi su tabbata ga annabi safwatul anami shine zaɓaɓɓen halittu wa alihi da al'ummarsa ko kuma da da iyalinsa wa sahabihi da sahabbansa wa tabi'in da masu biyowa baya wal ulama'i da malamai wa umumil muslimina daga mayan musulmi gaba daya to da haka duk wani musulmi ya shiga ciki سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله